نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد مم.
قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون نعم babu infaɗi mimma yuhibbu wannan babi yana bayani dangane daga al'infaƙ wato ciyarwa wannan babi yana bayani dangane da ciyarwa mimma yuhibbu daga abin da bawan Allah yake so idan mutum ya tashi zai yi sadaka to ya ciyar daga abin da shi ma ran shi yana son shi ba wai abin da ya gama aiki da shi ba baya son shi sannan zai ɗauka ya bayar wa minal jayyid sannan kuma idan ya tashi zai ciyar ya ciyar minal jayyid daga kyakkyawan abu kada ya ciyar daga abin da shi ma ya lalace ne a wajen shi ba zai iya ci ba idan abinci ne idan abin sha ne ba zai iya sha ba saboda tsami ya yi tsami idan abinci ne ya yi tsami idan abin sakawa ne ya tsoho ba zai saka shi a jikin shi ba sannan ya ɗauka ya baiwa wani to wannan babe zai maka bayani dangane da abin da ci- yake zamantowa za ka samu lada a kai wajen ciyarwa da kai ƙalallahu ta'ala ubangiji maɗaukakin sarki ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da ɗai ba za ku samu sakamako na alkhairi da kuke aikatawa ba ita ce gidan aljanna hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kuna ciyarwa dangane da abin da kuke so har sai kun ciyar game da abin da kuke so kun yi sadaka da abin da kuke son shi ranku yana so ba wai abin da alherin shi ya gama ba a wajen ku wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fiƙu min ɗayyibati ma kasabtum an fiƙu ku ciyar min ɗayyibati ma kasabtum daga daɗaɗan abin da kuka tsurta ku ciyar daga daɗaɗan abin da hannayenku suka samu na alkhairi wa mimma akhrajna lakum min al-ard sannan kuma ku ciyar daga abin da muka fitar muku da shi min al-ardi daga cikin ƙasa daga arzikin da muka fitar muku daga ƙasa na kayan noma kenan ubangiji ta'ala ya ce wala tayammamul khabitha kada ku nufaci mummuna tun fi kuna ku ce za ku dinga ciyarwa minhu daga wannan mummuna din ku dinga ciyarwa daga kyakkyawa nagartacce wanda yake daddada na'am وعن أنس- وعن أنس رضي الله عنه قال وجد كان غابة.
أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل Mm.
وكان حب أمواله إليه بير بير بيراحاء bairuha'a بيرحاء مم.
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب مم.
قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بير بيره Mm.
بيرحاء وإن وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة طلحة في أقرابه fi aqaribihi في أقاربه وبني عمه متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء المح- المح- المح- الموحدة وبالياء المثنات أي رايح عليك نفعه وبير حاء حد- حديقة نقل وروي بكسر الباء وفتحها
an anas bin malik radiyallahu anhu qal wannan hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas dan Malik yace kana Abu Talhata radiyallahu anhu wato wanda nake zaune a ƙarƙashin kulawarsa shine Abu Talha wanda yake mijin mahaifiyata Ummu Sulaim Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita to Abu Talha radiyallahu anhu ya kasance a kitsaral ansari bil madinati malam min nakhlin wato ya kowa ya fi yawancin mutanen Madina dukiya ta dabino a birnin Madina wato kana abu ɗalhata abu ɗalha radiyallahu anhu ya kasance a kasar al'ansari shi ne mafi yawan mutanen madina bil madinati a birnin madina malam min nakhlin dukiya wanda take ta dabiniya ya fi kowa yan dabinai gabaki ɗaya a madina wa kana a habbu amwalihi ilaihi bai ruha'a wato dukiyar da ta fi soyuwa zuwa gare shi shi abu ɗalha daga cikin garakunan shi wanda ya zamanto suna da kwai dabinai uwaye na dabinai to garkar da ta fi soyuwa a wajen shi ita ce garkar shi wanda take bai ruha'a wa kana rasul wa kanat mustaqbilatal masjid wannan garka ta Abu Talha ta kasance tana fuskantar masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dabra take da masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadkhuluha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga cikin wannan garka ta Abu Talha Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shiga cikin ta wa yashrabu min ma'in tayyibin fiha yana sha daga ruwa wanda yake mai daɗi a cikin wannan garka ta Abu Talha Bala Anas, Anas ɗan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce, Falamma nazala ta hazihil aya, yayin da wannan aya ta sauko, ita ce, Lanta na lulubirra hatta tun fi ƙumin matu hibbun, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Da ɗai ba za ku samu gidan aljanna ba shi ne sakamakon aiki na alkhairi da kuke yi a wannan gida na duniya. ba za ku samu gidan aljanna ba hatta tun fi ƙumin ma tuhibbuna har sai kun ciyar dangane da abin da kuke so da wannan aya ta sabko kama abu talha sai abu talha Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya tashi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato ya tashi ya garza ya tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah abu talha ya ce ya jakadan Allah inna allaha ta'ala anzala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar ita ce lan tanalul birra da ɗai ba za ku samu sakamakon aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar dangane da abin da kuke so ce wa inna ahabba mali ilayya bayruha bayruha wato haƙiƙa daga cikin dukiyoyina mafi soyuwar dukiyata zuwa gare ni ita ce bairuha wato ita ce garkata bairuha ta fi kowata dukiyata kamun alheri wa inna ha sadaqatul lillahi ta'ala wato haƙiƙa wannan garkata wata bairuha'a na saka ta ta zamanto sadaka domin ubangiji tabaraka wa ta'ala arju birraha wa zukhraha inda Allah ta'ala ina ƙaunar samun alkhairinta da kuma ajiya ta lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fadaha ya Rasulallah ya haithu a rakallah, ya jakadan Allah ka saka wannan dukiya tawa bai ruha'a ka saka ta inda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna maka. Ka ɗora ta inda kake so na bayar da ita sadaka domin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ina ƙaunar samun alkhairinta a wannan gida na duniya. sannan kuma ina roƙon a in samu katafare na lada ajiyayyen lada a wajen Ubangiji ta'ala. Faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama bakhin zalika malun rabihun, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce bakhin, madalla, madalla, zalika malun rabihun wancananka wannan dukiya da ka ɗauka ka bada ta bai ruha'a don Allah subhanahu wa ta'ala dukiya ce wanda za ka ci riba mai girma. akan wannan mu'amala da kai da Allah subhanahu wa ta'ala saboda ubangiji ta'ala zai ta rubanya maka ladanta zalika malun rabihun wannan cinikayya wannan ɗaukan dukiya da kai ka bayar za ka samu dukiya wanda take za ka ci riba a kanta ɗari bisa ɗari waƙadu sami'tu ma qulta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa abu talha haƙiƙa na ji abin da ka faɗa na cewa in saka ta a cikin hanyoyin da nake gani wa alaikum salam baba eh alaikum baba wannan kun ce karatu ai ta yi kawai eh ina kwana uku lafiya kalau alhamdulillah ya kokari alhamdulillah masha Allah Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi masha Allah yawwara ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa abu talha wa gadi sami'tu ma qulta haƙiƙa naji abin da ka faɗa na wannan katafariyar lambu naka wanda ka yi sadaka da shi domin Ubangiji ta'ala. Wa inni ara an ta ji'ala hafil aqrabin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, haƙiƙa ni ina ganin ka saka wannan dukiya taka ka sanya ta ta zamanto sadaka ce ga makusantanka, ka raba ta ga makusantanka. Faƙala Abu Talhata af'alu ya Rasulallah, Abu Talha ya ce an gama ya ma'aikin Allah, hakan ɗin zan aikata. faƙassamaha abu ɗalhata fi a ƙaribihi wa bani ammihi wato abu ɗalha sai ya karkasa wannan garka tashi ta bai ruha'a ya karkasa ta sadaka cikin waɗanda suke makusantan shi ne da kuma 'ya'yan amminsa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi qauluhu sallallahu alaihi wa sallama malur rabihun fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yace bakhin zalika malur rabihun wato wancananka dukiya ce wanda za ka ci riba mai girma a cikin dam ruwaya fi sahihaini rabihun wato an rawaito cikin bukhari da muslim zalika malun rabihun bilba'i wa rayihun bilya'i shine yace bilba'il muwahada an rawaito rabihun da ba wanda take mai ɗaɗaya a ƙasa wa bilya'il musannat sannan kuma an rawaito shi da ya wanda take a bari wa ɗiya biyu a ƙasa ita ce rayihun kenan to shi kuma rayuhun zalika malun rayuhun zalika wancananka garkan nan da ka ɗauka ka bayar da ita sadaka don Allah malun rayuhun dukiya ce wanda amfaninta zai dawo zuwa gare ka ma'ana malun yarjiwa alaika naf'uha wato dukiya ce wanda amfaninta zai dawo a gare ka a ranar tashin alkyama za ka ga wato amfaninta an gane ku rayihun alaika naf'uhu wato amfanin shi zai dawo zuwa gare ka yace wa bayru ha'u yace hadiqatu nakhlin wato lambu ne na dabinai garka ce wanda take ta dabine wa ruya bi kasril ba'i wa fatiha an rawaito bi ruha'a ko bayru ha'a duka an rawaito su na'am باب وجود أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعي رعيته ra'iyati رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب min من ارتكاب min irtikabi من ارتكاب منه- منهي عنه قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
babu wujubi amri ahlihi wa auladihil mumayyizin ato wannan babu yana bayani dangane da mutum wajibcin mutum ya umarci iyalinsa wa auladihi da 'ya'yansa almumayyizina 'ya'yansa waɗanda suke masu hankali waɗanda suke bambancewa tsakankanin kyakkyawa da maras kyawu tsakankanin fari da baƙi tsakankanin alƙibla da inda ba alƙibla ba wasa'iri man fi ra'iyatihi da sauran dukkan waɗanda suke ƙalƙashin kulawarsa da sauran dukkan waɗanda suke ƙalƙashin wato kiwonsa wajibi ne ya umarce su bi ta'atin lahi ta'ala da yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya wa nahaihim anil mukhalafati da kuma wa nahaihim da kuma hannunsu anil mukhalafati daga saba wa doka ta ubangiji ta'ala duk abin da ya zamanto saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ne to wannan magidanci ya hana su ya taka musu birki akan wannan sabon ubangiji madaukakin sarki din wata adibihim da kuma ladabtar da su lokacin da suka keta doka ta ubangiji a ladabtar da su ladabtarwa wanda take ta shari'a wa man'ihim min irtikabi manhiyin anhu sannan kuma ya hana su aikata abin da Allah ta'ala ya yi hani game da aikata shi to wannan babu abin da yake bayani a kai kenan malallahu ta'ala ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa amur ahlaka ka umarci iyalanka bis salati da yin sallah wasdabir alaiha sannan kuma ka ɗauki haƙuri akan aikata ita sallah ɗin sannan kuma ka ɗauki haƙuri akan ƙalubalen da za ka haɗu ga waɗanda kake umartar su da su yi sallah ɗin wannan allah subhanahu wa ta'ala yana wa manzon shi sallallahu alaihi wa sallama wato bayani ne akan ya umarci iyalansa amma al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wal muradu ummatuhu wato kowa ya dakhulu fi umumihi jami'u ummatuhu jami'u ummatihi wato dukkan al'umma shi za su iya shiga kalkashin wannan umarni da Allah ta'ala ya bayar ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku anfusakum ku kare kawunanku wa ahalikum da iyalanku naran daga shiga wuta ta hanyar aikata ayyuka na alkhairai da kuma nesantar ayyuka wanda suke na asha na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خخ خخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة متفق عليه في رواية أن لا تحل لنا الصدقة وقوله يقال بإسكال الخاء ويقال بكسرها مع تنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا
نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ نعم أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة wato wannan hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce a khazal hasan ibn a khazal hasan ibn aliyin aliyu hasan dan aliyu ibn abi talib Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi da mahaifinsa a khazal tamratan min tamri sadaqa wato ya ɗauki wata dabiniya daga dabine wanda aka kawo su aka ajiye su a fada ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na zakka faja'ala hafifi hassan ibn ali ibn abi talib sai ya saka wannan dabiniyar a cikin bakinsa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hassan ya ce da shi kih kih tofar tofar irmi biha yi jifa da ita amma alimta anna la na akulin sadaka shin baka san cewa haƙiƙa mu ba ma cin zakka ta mutane ba ba ma cin sadaka dan wannan tuba-tubai ce na mutane muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya amma alimta anna la tahillu lana sadaka shin baka san cewa haƙiƙa zakka ba ta halitta a gare mu mu ci zakka wa qawluhu kikh kikh fadar shi da yace kikh kikh yuqalu bi iskanil kha'i wato ana cewa kikh kikh ko wa yuqalu bi kasriha kikhin kikhin shine ma'a tanwin kikhin kikhin ko kikh kikh kikh وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات wato kalma ce wanda take ta tsawatar da yaro game da aikata abubuwan da suke munana ne duk abin da yake datti ne abin da bai dace ba kac kac shine kih kih bari bari shine abin da yake nufi wa kana al-hasan radiyallahu anhu sabiyan hasan dan ali ibn abi talib a wannan lokacin ya kasance yaro ne karami shi yasa ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce mai kikh kikh din nan na'am وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصف في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك نعم- نعمتي بعد متفق عليه وتطيش تدور في نح- في نواحي في نواحي الصحفة na'am wa an abi hafsin umar bin abi salamata wannan hadisi an amso shi daga baban hafs shine umar dan abi salama abdullahi bin abdul asadi rabibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama agola ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana ƙalƙashin kulawa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam Bala, Umar ibn Abi Salama ya ce, Kuntu gulamun fi hajiri Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama, na kasance ina yaro a ƙalƙashin kulawa ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ina agola a gidansa. Saboda mahaifiyarsa Ummu Salama iyalin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ce, ya ce, Wa kanat yadi ta tsishu fi sahafa, idan muka zo za mu ci abinci, hannuna ta kasance tana ta yawo a cikin wannan tire ɗin da za a ci abinci ko ina hannuna shiga take ta ɗako abinci ko ina meka hannu nake in ɗako abinci abincin da ya min faƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya min wannan kalmomi waɗanda suke masu tsada guda uku waɗannan jumloli guda uku wanda su ne tana ɗauke da ladubba na cin abinci ya ce da ni ya gulamu ya kai yaron nan san billaha ta'ala idan za ka fara cin abinci ka ambaci sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ce bismillahi idan za ka fara cin abinci idan ka manta a farkon cin abincinka baka ce bismillahi ba sai a cikin tsakiyar abinci ka tuna to sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi wa kul bi yaminika sannan kuma idan za ka ci abinci ka ci da hannunka na dama kada ka saka hannunka na hagu saboda hannun hagun da shi shaidan yake cin abinci to ka ci da hannunka na dama sai kuma na uku wa kulmin mayalika idan za ka ci abinci tare da jama'a ka ci gabanka kada ka ci gaban wani kale zaman to kana meka hannunka duk inda kake so a ka ci gabanka idan alheri ya zo bangarenka ka ci ka nasa wa dan uwanka amma idan ya zama to kana ci ka meka hannunka a can ka meka hannunka a can wannan baya daga cikin ladubba na cin abinci Umar ibn Abi Salama ya ce fa ma zalat tilka ni'mati ba'du tilka wato waɗannan sufofi guda uku wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarce ni da su na in yi bismillah idan zan ci abinci in ci abinci da hannuna da dama in ci gabana ya ce fa ma zalat ni'mati ba'du bata gushe ba bata gushe ba ita ce siffar cin abinci na bayan wannan umarni da manzo Allah ya bani muttafaqun alaihi wanda hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi tadishu ai taduru fi nawahi safa tana ta kewayawa tana ta yawo a cikin sassa na wannan tire din da zamu ci abinci da shi da muke cin abinci a cikin sa na'am وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مم.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مم.
الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في آله ومسؤول عن رعيته alhamdulillah la shakal والمرأة راع- راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم عن رعي- ومسؤول عن رعيته نعم.
متفق عليه wa an ibn umar radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa abdullahi dan umar ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙul na ji jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullukum ra'in kullukum ra'in dukkaninku kowa daga cikinku makiyayi ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi sannan kuma kowa daga cikinku za a yi mai tambaya dangane da kiwon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi fa'idu li tilkal masail jawaban wato ku tanada amsa game da waɗannan tambayoyin da za a yi muku al'imamu ra'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce shugaba limami wanda yake jagorantar jama'a shi ma makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyyati kuma za a mai tambaya dangane da talakawan da suke kalkashin shi wanda yake kiwon su war rajulu ra'in fi ahlihim sannan kuma haka nan mutum mai kiwo ne a cikin iyalan gidansa wa mas'ulun an ra'iyyatihi za a mai tambaya dangane da abin da ya shafi kiwon da Allah tabaraka wa ta'ala ya danka mishi shin ya kula da shi ko bai kula da shi ba wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace ita ma mai kiwo ce a cikin gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyyatiha kuma za a mata tambaya dangane da kiwon da aka damka mata wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wato bawa mai kiwo ne a cikin dukiyar shugabansa wa mas'ulun an ra'iyyatihi kuma shi ma za a mai tambaya dangane da kiwon da aka damƙa mishi fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce kowa daga cikin ku makiyayi ne sannan kuma kowa daga cikin ku za a mai tambaya dangane da kiwon da Allah ta'ala ya damƙa mishi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan ya gabata a baya ko na'am وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في الم... وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح نعم وأن عمرو بن شعيب رضي الله عنه ana abihi an jaddihi wannan hadisi an amso shi daga amr dan shu'aib shi kuma ya juyo daga babansa shu'aib shi kuma ya juyo daga mahaifinsa a daga kakansa amr ibn al-as Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce muru auladakum bis salati dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku umarci 'ya'yanku bis salati da yin sallah ku koyar da su yadda ake yin sallah tun daga tsarki alwalla sallah wahum abna'u sab'i sinina tun suna yan shekaru guda bakwai ku umarce su da yin sallah tun suna yan shekaru guda bakwai wadribuhum alaiha ku doke su ku ba su kashi akan sallah da ba sa yi ko kuma suna yin wasa da ita wahum abna'u ashirin idan suka kai yan shekara goma ya zamanto suna wasa da sallah suna yi mata ɗaukan sakainar kashi wa farriqu bainahum fil madaji sannan kuma ku raba tsakankanin su a mabarta ya zamanto mabartar su daban-daban kowa shin huda shi da bargon shi wanda zai rufa da sauransu wannan hadisi ne kyakkyawa al-Imam Abu Dawud da ya rawaito shi da isnadi wanda yake hasan da isnadi wanda yake kyakkyawa na'am wa abi surayyata sabrata bini ma'abadi ni juhani sabrata bini ma'abadi nil juhani sabrata bini ma'abadi nil juhani radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama allimu sabiyya salata li sab'i sinina wadribuhu alaiha bana ashari sinina hadithun hasan rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa qala hadithun hasan wa lafdhu abi dawuda murus sabiyya bis salati idha balaga sab'a sinina نعم وعن أبي ثرية سبرة بن مع سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال wato wannan hadisi an amso shi daga baban Surayya shine Sabra dan Ma'bad al-Juhani Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace allimus sabiyya salata ku koyar da yaro sallah li sab'i sinina tin yana dan shekara bakwai ku koyar da shi sallah wadribuhu alaiha bin ashri sinina ku doke shi akan sallah idan yayi wasa da ita lokacin da yake dan shekara goma wannan hadisi ne kyakkyawa rawahu abu dawuda wa tirmidhi al-imam abu dawud da al-imam tirmidhi suka rawaito shi wa qala hadithun hasanun al-imam tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa wa lafzu abi dawud lafazi na al-imam abu dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce murussabiya bis salati idza balagha sab'a sinin ku umarci yaro karami da yin sallah lokacin da ya kai shekara bakwai idan ya kai shekara bakwai to daga wannan lokacin sai a umarce shi da yi sallah ya koye ta saboda balaga za ta zo mai ya, ya koyi yadda ake yin sallah ya horo akan ta kamar yadda mai risala ya faɗa. بهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك